بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصحاب الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوة أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان بنتي وبدأ كراتمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم wallafawa sa'ad yusuf abu aziz rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisi na 129 muna takwas ga watan zulhijja hijira da garin makka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da hudu ga watan biyar watan watan shidda ko watan shidda a kalandar bature 2025 idan ba manta ba wancan satuttuka da suka gabata muna karatu ne kan abdullahi bin rawaha a saidu shahida mun zo inda mala yake mana bayani akan istishahaduhu ko yarfudun rashuwa mun gama da nan zan mu tashi akan istishahaduhu samun mutuwa ta shahada na wannan bawa allah abdullahi bin rawaha shahi na 264 malai ke cewa lamma jihada nabi sallallahu alaihi wasallama ila mu'ta al'umara al-salasa فقال الأمير زيد فإن أصيب فجعفر فإن أصيب فابن رواحة wannan hadisi can baya mun karanta shi tun lokacin da muke karatu akan Ja'far bin Abi Talib haka lokacin da muka zo karatu kan zaidu bin harisa mun yi bayani akan wannan hadisi hadisi ingantacce ne shine malam ya kawo yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirya runduna wadda za ta tahi zuwa ghazwati mu'ta ghazwati mu'ta lokacin da muka yi bayani akan Ja'far mun yi bayani akan ta haka lokacin da muka yi bayani akan zaidu bin zaidu bin harisa mun yi bayani akan ghazwati mu'ta abin da ya wakana shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne harkon yaki wanda ya fara aikawa wajen jaziratul arab wajen larabawa shi ne harkon yaki wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika aka fara yi da rumawa da lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirya rundunar sai ya sanya jagororin rundunar mutane guda uku sai ke cewa na harko al-amiru zaid bin haritha jagoran wannan runduna wadda na shirya wadda za su tsaye su kai farmaki su ne kusan dubu uku shine zai bin harisa shine wanda zai jagoranci wannan runduna ya ce fa'in usiba idan zai bin harisa allah ya kaddara mai samun mutuwar shahada to wanda zai jagoranci rundunar nan shine ja'far bin abi talib dan babba na manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa'in usiba fa ibn rawaha shi ma jafar in hali ya yi allah ya kaddara ya samu mutuwar shahada wanda zai jagoranci rundunar nan shine abdullahi bin rawaha a saidu shahida falamma qutila lokacin da aka kashe wannan jagorori guda biyu shine al-zaid bin harisa da ja'far bin abi talib yace kariha ibn rawahatu al-iqdama a lokacin nan abdullahi bin rawaha sai ya yi hamaci ya jagoranci runduna ya shiga gaban wannan yakin saboda a ƙa'ida a can da an ji jagoran runduna shine kullum make tsayawa a gaba yana fuskanta abokan adawa to lokacin da aka kashe zaid bin harisa aka kashe ja'far bin bin abi talib wanda ya cancanta kalkashin umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abdullahi bin rawaha to abdullahi bin rawaha sai tirse dan ja da baya a lokacin nan faƙala sai yake cewa a kasamtu ya nafsu latanzilannahu qa'iatan aula latakrihannahu faƙala ma qad kunti mutma'inna ma li araki takrahina aljanna sai yake wannan waƙe yake cewa a kasamtu ya nafsu yace na rantse da ubangijin da ya halice ni ya ke wannan rantawa latanzilannahu tabbas zaki sabka ki fafata fagen wannan yaƙin yace qa'iatan kina mai so aula la takrahannahu ko kuma a'a kina mai kyamata ni kuma zan tursasa ki sai kin sabka kin sabka kin mutu an baba ka wannan yakin tare da ki kaga ko kin so wannan ran ko biki so ba dai sai na huta na tafi tunda rai ne wanda haka al'ada take ba wani wanda ran shi take son mutuwa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana abin da yake wa karuwa lokacin da yake faɗi wa Aisha yake cewa duk wanda yake son haduwa da Allah Allah yana son haduwa da shi wa man kariha liqa'ahu kariha Allahu liqa'ahu kuma duk wanda yake kyamatar haduwa da Allah Allah yana kyamatar haduwa da shi Aisha sai take cewa manzo Allah waye yake son mutuwa ya manzo Allah sai ke cewa a'a al'amarin ba haka bane ba tabi'iyyan dan adam bai son mutuwa ko da yana kallo aka zo aka ce mai kai an maka albishir in gidan aljanna to ba rai ba na lalle bane ba take a lokacin nan tana bukatar mutuwa to shine nan lokacin da gashin ga abinda manzo Allah ya wadi kuma abinda manzo Allah ya wadi nan an sani tabbas sai ya wakana zaid bin harisa ba zai dawo ba haka Ja'far ba zai dawo ba haka shi ma Abdullahi bin Rawaha tunda a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa fa in usiba ibn Rawaha falyartadi almuslimuna rajulan muta idan aka Abdullahi bin Rawaha aka kashe shi to musulmai su zabi wanda suka gada wanda suka gani ya cancanta su dauke shi kaga shi ma wannan da kun wal Abzai Abdullahi bin Rawaha shi ma baya dawo ba tun da manzo Allah ya ce in an kashe wani wani ya dauka in an kashe wani yayin da kun ihtimal kabir na lalle za a kashe sa za su samu mutuwar shahada to shine lokacin da aka kashe Ja'far Abdullahi bin Rawaha ran shi sai ta kiyamata ta shiga cikin yakin nan a lokacin nan ne yake wadi wa ran shi yace na rantsi da ubangijin da ya halice ki wallahi tallahi he kin sabka kin fafa ta wannan yakin kina so ko kuma ba kya so ci sun ya a kullum ƙwararwa kullum ake ake ake umurtar mu kada mu biye wa rayukan mu abin da take so ko zuciyar mu abin da take so in dai ko muka ce za mu biye wa zuciyar mu abin da take so to tabbas za mu kai gangan cikin mu da ita karan kanta zuciyar zuwa ga halaka kusan ya hadisin jibril lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a jibril yake wadi wa manzo Allah lokacin da ubangiji ya halicci gidan aljanna yace sai aka umurci jibril ya tayi ran gadi a cikin gidan aljanna jibril ya tahi ran gadi a gidan aljanna da ya fito yake cewa manza yake cewa ubangiji yace wallahi ba wata rai wadda za a bata labarin aljanna ta ki aiwatar da abin da ya dace ta yi dan ta shiga gidan aljanna aka umarci jibril ya tahi ran gadi a wutar jahannama ya tahi ran gadi ya huto da ya huto yace wallahi ba wata rai da za ta shiga labarin wutar jahannama ba ce ta yi abin da za ta ije kanta da shiga wutar jahannama ubangiji sai ya zagaye gidan aljanna duk abin da rai take so take kyamata ya zagaye wuta da duk abin da rai take so aka umarci jibril aka ce ya yi rangadi a gidan aljanna da ya zo ya yi rangadi ya ga a kewaye da gidan aljanna duk abin da rai take kyamata ne ya ce wallahi to mai shigarta sai wanda ubangiji illa marahimar rabuka aka ce mai ta yi leka wutar jihannama da ya zo an zagaye wutar jihannama duk abin da rai take so ya ce tuhuwa lalle masu shiga za su yi yawa ta sanya a cikin tsari yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana a duk cikin mutane dubu ɗaya ne za a warta a kai shi gidan aljanna ɗari tara da tasa'in da tara dukkan su wutar jihannama za a kai su Allah ya datar da mu amma dai ai in aka ce a cikin al'ummar manzo Allah na banzan suna da yawa aiki ga ya juji da majuji za su mutu wanda ba fahim min kulle hadalin yansu dole ai su ma kansu idan aka ƙara maleji da al'ummar abin zai yawa Allah ne ya datar da mu da samun gidan aljanna ya nisantar da mu da bi masan zuciya wanda zai kai mu zuwa ga halaka to shine nan yace fa qala ma qad kunti mutma'inna su da yawa ko tsawon lokaci da yawa wannan ran kin kasance nutsatsaci kullum kina ma ubangiji ke biyayya ba don komai ba don ki samu gidan aljanna a yau za ki nuna a'a ke biki shirya ba ya ce mali a raki ta karhi da aljanna ya ya wani ke ganin ki wannan rantawa kina kina kina kyamata shiga aljanna saboda garanti wanda Allah mai mutuwa in dai da gaske yake yana ya tsarkake niyyar shi Allah mai mutuwa a wannan a wannan fage na ma'araka to tabbas ya samu lamunin shiga gidan aljanna shine wannan ubangiji ya musu ya musu alƙawari duk wanda ya samu mutuwar shahada to gidan aljanna ita ce makoma faƙatala sai aka kashe wannan bawan Allah Abdullahi bin Rawaha faƙatala sai ya yaƙi hatta kutila har sai da aka kashe shi radiyallahu anhu Allah ƙara mai yarda sai malam ya kawo gaba ta gaba yake cewa shuja'atu mazakwantaka shi ko sadaukantaka shi qala al-walid bin muslim fa sami'tu annahum ay jaysh mu'tasaru bi nahiyati mu'an fa akhbaru anna ar-rum qad jama'u lahum jumu'an kathira walid bin muslim yake cewa sai na ji labari lalle runduna ta mu'ta rundunar rumawa wanda suka zo nan suka yi sansani a mota sauru bi nahiyati ma'ahad ai sun gusa daga nan inda aka san sun yi sansani sun koma wani bangare wanda ake kiran shi da ma'ahad ma'an a yanzu gari ne wanda yake da nisan kilomita 218 tsakanin shi da shi da urdun jordani bangaren bangaren bangaren gusum a bangaren bangaren a wannan gabacin jordani ne ke kilo 218 to da suka zo suka yi sansaninsa a nan sai hirkar ya yi umarni da a gusa daga wannan wurin a koma zuwa ga ma'ahar fa'akhbiru annar rum qad jama'u lahum jumu'an kathira sai aka bai wa musulmai aka bai wa zaid bin harisa labarin lallewa rumawa sun yi wata hadaka hadaka wadda take mai yawa sabida a lissahin da aka kawo da kwai dubu ɗari wannan dukkan su rumawa ne da kwai dubu ɗari wanda larabawa ne da wa'ansu ƙabilu suka haɗu dubu ɗari nawa dubu ɗari biyu su kuma dukkan su musulman a wannan lokacin dubu uku ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sako ya umarce su da su wuta to kai yanzu dubu uku da dubu dubu ɗari biyu ya za a yi ka gama wannan al'amarin sai dai al'amari na ubangiji kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kaseeratan bi idnillah so da yawa ɗan karamar runduna za ta yi rinjaye akan runduna wadda take min yawa amma dai izinin ubangiji wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha Allah yana karfafa wanda ya ga dama da nasarar shi miye ake nema a wurin ku shine zuciya wadda take tsarkakakka ka koma ka gani a harkon musulunci a cikin suratul anfal ubangiji mi ya in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu mi'atayn wa in yakum minkum mi'atun yaglibu alfan min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun in dai aka samu musulmai guda 20 mummune guda 20 suka huto dan Allah to suna iyawa su samu nasara akan mum akan kawure guda 100 guda 200 afwan in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu mi'atayn ɗari biyu duk kahuri ɗaya duk musulmi ɗaya a matsayin kahuri uku yake ya ce wa in ya kummin kummi a tun ya glibu alfa min allazi na kafaru bi annahum qawmun la yafqahun in aka samu ɗari suka fito daga cikin mummunai to sun za su yi rinjaye za su yi galaba akan kahurai dubu sai ubangiji ya ga al'amarin yau da gobe waɗanda suka amshi musulmcin na a harkon al'amari nutsuwarsu da yi don Allah su ba ɗaya bane ba da wanda suka zo bayansa ba shi ne ubangiji ya ce al'ana khaffafa Allahu alaikum wa alima anna fikum da'fa ubangijin ku ya sauƙaƙe muku ya muku rangwami akan wancan hukuncin da aka muku mutum 20 mummuni 20 a matsayin kahuri 200 yanzu an sauƙaƙe muku wannan hukuncin in yakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atayn in aka samu 100 ɗarin masu jajirtattu masu haƙuri za su yi galaba akan 200 in aka samu dubu za su yi galaba a kan dubu biyu wannan shi ne hukumci wanda ubangiji wanda wanda wanda wanda wanda ya zartar da shi wancan wannan hukumcin ya sha'i wancan hukumcin na 20 na sabiru 20 na ya galibu mai a tai shi ne nan abin da ya wakana kamar yadda muka yi bayani can baya ko kuma mu yi da karanta wannan abin da babu sai mu ciko bayani a kan shi shine yake cewa fastashara zaidun ashabu a kullum da kai eclairer in runduna in ta hudo da kai eclairer wanda zai ta iya ringa lissahin wa'incan miye suke yi miye gare su adadin rundarsu nawa ne da aka zo aka bai wa runduna ta musulmai ga raskwana dubu ɗari daga cikin rumawa dubu ɗari daga cikin wanda suke wajen rumawa a lokacin nan zaidu bin harisa sai ya tattara manya-manyan rundunar shi ya ce to ga shawara me kuke gani akan wannan yakin ga adadinsu ga adadinmu faƙalu sai wa'ansu daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga cikin rundunar suka ce ƙaduwaɗe bilada ya zai bin harisa ka riga yi kawuwanka sun san ka sanya kawuwanka a kasar rumawa dama wannan shine umarnin da ubangiji ya maka ka tahi zuwa kasar rumawa kawo ku ka tasariyo ko ka shigo kasar rumawa yace wa akhafta ahlaha kuma ka bawa ruma wannan tsoro kowa ya shiga cikin hanyacin shi to dan haka fansarif shikenan mission ta cika mu juya baya mu koma garin madina shi dama ƙa'ida ta musulunci a kullum daga cikin mu'jizar da ubangiji ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da al'ummar shi yake cewa wa nusurtu bin rabbi basirata shahar ta zarar runduna ta musulmai da manzan Allah a cikinta ko ba manzan Allah a cikinta ta ce za ta kai yaƙi ƙasa wadda take ta kafurai tsawon wata guda na shiri su wa'ince a cikin a cikin firgici suke to gashi an ka taho mu inna yan tsiraru ne dubu uku da dubu ɗari biyu da haka mun shawarar da muke badawa ka zo mutanen kasar sun shiga cikin burkici da haka mu juya baya mu koma garin la qabala lana bigin ai ba ma iya tunkara wannan randada wabni rawaha sakito lokacin da ake bai wa zaid bin harisa wannan shawarar abdullahi bin rawaha yayi shiru ya kyale su fasala fasalahu lokacin nan sai zaidu bin harisa yake cewa to kai abdullahi bin rawaha ne kake gani saboda abdullahi bin rawaha yana da gabaci a cikin wannan tahiya ta addinin musulunci miye shawararka faƙala sai abdullahi bin rawaha yake cewa inna lam nasir li ganaimi ku saurara ku shi ba wai mun hutu bane da garin makka ba da gargarin madina ba zuwa wannan ƙasar don mu ribanci da ganima ba mu samu kayan duniya a'a walakin na harajina da liƙa mun fito ne don mu gaba da gaba da abokan adawa kamar yadda tsarin musulunci ya karantar da mu mu zo mu kiraye su in sun yi imani sun koma da mu da su ɗaya mu juya mu koma ƙasashen in ba su yi imani ba zan mu farlanta musu jizya su ringa ɗauka suna bawa daula ta musulunci in ba su yi imani ba mu yi gaba da gaba da su allah ya ba mu nasara a kansu ya ce wa lasna nuqatiluhum bi adadin wala udda ya ce kuma ku sani mu ba wai muna ya kasa bane ba dan adadin da gare mu mu dubu uku ne su dubu ɗari biyu ko kuma a dan kayan yakin da gare mu shirin da muka yi ba wai dan haka muke yakin su ba mu al'amarin mu al'amari ne wurin Allah shine kul hal tarabbasu bina illa ihdal husnayn wa nahnu natarabbasu bihim an yusibahum Allahu bi'adabin min indihi aw bi aidina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun mu hoyi ɗayan biyu ne in ya giwa ta faɗo ha muna maki in muka shigo aka fafata muka yi nasara a kansu mu kwashi da nima mu koma kuma addini ya ɗaukaku in aka kashe mu aljanna ita ce mu koma ba dai asara su kuma in ya aka yi asara ce a gare su a kashe su wutar jahannama ita ce mu koma a yi nasara a kansu a kwashe da nimominsu matansu a maida su bayu ɗiyansu a maida su bayu yake cewa war ra'ayu almasiru ilayhim ni dai ra'ayina da zan bada shine mu tafi zuwa gare su ba sun yi sansani a ma'ani ba mu tafi mu tarba su ba wani abu na na na na na na hurgici a ciki kurmu zuwa za a yi namiji ya haɗu da namiji wa qala urwa bin zubair urwa bin zubair da yake cewa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a garshe yana cewa cikon hadisin wancan da muka karanta yace fa in usiba ibnu rawaha idan ibnu rawaha Allah mai Allah mai gamkatar da samun shahada aka same shi ko aka kashe shi yace falyartadil muslimuna rajulan musulmai su diba su yardawa wanda je jagorance su cikin al'amarin su wani mutum daya sun masaru hatta nazaru bi ma'ahad musulman nan suka yi tattaki har sai da suka zo ma'ahad inda wannan runduna ta rumawa suka yi sansani ya ce fa balagahun anna hirkalkar nazala bi ma'abi sai labari ya cin musu tunda eclairar ɗinsu da ya ɗauko musu labari ga inda hirkal ya yi sansanin shi da mutanen shi dubu ɗari biyu da suka iso ma'an sai suka tarabba kowa sai labari ya kawo musu a ya cin musu lalle hirkal ya tashi daga nan ya koma ma'ab ita ce ake kiranta mawab ita ma gari ne wanda yake a wannan arewacin wannan kark kuma gusumcin wannan bahrul mayyit wannan mermort gari ne wanda har yanzu da kwai shi shi ne ake kiran shi da mawa da larabci suna ce mai ba'a fi mi'ati alfin min rum a tare da hirkal da kwai dubu ɗari daga cikin rumawa wa mi'ati alfin min almusta'riba kuma dubu dubu ɗari wanda suke koma wanda suke koma bayan larabawa su ne wanda su ba larabawa ba su ba wata kabila ba inda aka ce al-musta'arib shine dukhala'un laysu bi khullas bi khullas min al-arab su ne waɗanda suka shigo su ne ba larabawa bane ba tsantsagariya ba amma dai suna magana ta larabawa ko kuma dangantakar su zaka samu wani bangare nasu larabawa ne su ne ake kiransu da al-musta'arib bi al-musta'arib a lokacin nan fashashjan nasu ibn rawaha fashajja annasu ibn rawaha sai mutane suka ƙara ankurajen ibn rawaha ke cewa to ba ga al'amari ya zo kuma wannan al'amarin kai ne tunda an riga an kashe Ja'far kenan waye a gabar danduna kai kai ne a gabar danduna kai kokari ka kama jikinka a samu a samu nasara a cikin wannan gai tunda dai an fito gaba gadi kurum yakin za a yi ko nasara ko kuma mutuwa waƙala sai abdullahi bin rawaha sai yake ce musu ya ƙaumi ya ku mutane na wallahi innal ladhi takrahuna lallati kharajtum laha yace wallahi abin da dai kuke kamata wanda shine ya huddo ku yace ya'ani ash-shahada ita ce shahada to za ku same ta wa kanu salasati alafin musulmai ko sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dukkan su daga na farkon su har na karshen su dubu uku ne kai to haka aka shiga ake fafatawa a wannan yinin allama abdullahi bin rawaha arsuwa ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kusa da abdullahi bin rawaha ya rike tuta suka ce mun dora ka kasance kai ne kwamandan randana ya ce wallahi ni ba cancance ba ne ba aka ce waye aka ce ga khalid aka ba khalid tuta a lokacin na ake gwabzawa ake gwabzawa da yake khalid a can dama cikin jahiliya yana da stratejin yaƙi dare da ya yi aka ɗan yi refiliye kurum khalid ya ce to ha yanzu homu ma fa wannan al'amarin la kibla lana biha bi an shiga an fafata an shiga an fafata an yi abin da ya dace yanzu me ya kamata a yi yanzu kuma a ja da baya ya za a ja da baya sai ya kawo ya ce to wa'inda rundunar da take bangaren dama da kuma bangaren hagu rundunar da take gaba da koma baya saboda wanda suke gaba sun ji jiki wanda suke baya ba su jiki ba sai sanya aka yan gaba suka koma baya yan hagu suka koma gaba kai tsaye duhu ya shiga kurum sai khalid bin walid sai ya sanya wa'ansu masu dawaka masu mahaya dawaki sai ya sanya su daga wancan bangaren ku tahi daga can ku sheko ku shigo cikin rundunar ku shigo cikin rundunar ku tada kura kurum da aka ga wa'annan rumawa da suka ga amfulasamai in kowane bangare ya canza to wannan da kai alamun an kawo wa musulmai ba almadad an kawo musu ramfar kuma ga wa'ansu can ga kurar dawakai nan dubunnai sun wannan ɗari ruwa sun karta ta wancan bangaren sun biyo ta nan suka ce ba abin da yake ba mai kyau mace ta kare su 'yan kaɗan innan ga irin ɓannar da suka ganar mana tsawon yini ana fafatawa don haka ni baya da suka dan yi baya khalid da ya gani lalle sun yi baya su ma suka ja baya aka koma garin madina wannan ya kawo an samu maslaha shine bayan zawarsu a lokacin da ake wannan yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi mai wahayi da kai hadisin Anas bin Malik hadisi ne ingantacce wanda yake bayyana mana yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna yana zaune aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hushe da kuka yana zubar da hawaye yake cewa ga musulmai can suna can mu'uta suna can suna fafatawa an kashe zaidu bin harisa jafar ya ɗauki tuta an yanke hannun jafar ya rike tuta da hannun shi na hangum an yanke hannun na hangum ya rike tuta da gudun shi an kashe jafar abdullahi bin rawaha ya ɗauki tuta an kashe abdullahi bin rawaha khalid bin walid ya ɗauki tuta ku yi kabbara suka yi kabbara manzo Allah yana zubar da hawaye yana faɗi musu abin da yake wakanuwa a wannan yakin shi ne bayan dawowarsu sai zuwa an su daga cikin suke zargin kawunansu shin ba ma daga cikin wanda manzo Allah wanda ubangiji wanda yake wanda yake wanda ya hushi a kansu wanda wanda yake bayyana mana a cikin tauba duk wanda wa man yuwallihim yawma idhin dubrahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah duk wanda ya ja baya ana fagen yaki ya ja baya ba wai dan sake strategic yaki ba ba dan dubara ba kurum dan tsoro ya ja baya tabbas yana cikin hushin ubangiji wannan ya tada musu hankali to mun haga abin da yi wa kanawa mun canza stratejin yaƙi sun yi baya mun yi baya muka tsero muka dawo garin madina an yakwa suka zo wurin manza allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangijin ku ya yarda da ku ai ba ja baya ba tsoro bane ba to shine bayan dawowarsu shine manza allah sallallahu alaihi wasallama shekarar da allah ya mai cikawa ya shirya runduna wadda za ta koma ta sake su bami a wannan wannan wannan yakin wanda ba a karasa ba shine ya umarci zaidu bin harisa da na zaidu bin harisa babban kwamanda na wannan runduna wadda aka ta yi mukuta azza Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ga runduna ina kyautar zaton dubu goma sha takwas azza Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi yaro ne dan goma sha takwas aka ce shi zai jagoranci wannan runduna ya ga sani in aka tafi sai dai rai ya haɗe shi ba hira a ce a dawo wannan yana ɗaya daga cikin hikima ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na ɗaya yaron nan za ya yi wa addinin musulunci na biyu fansan ma'ayin shi aka sanya shi ya kasance a cikin rundunar da kai su Umar bin Khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi kaga aiko al'amari na addinin musulunci ba wai ni wani ne ba a'a ni zan iya ba wata irin gudunmuwa wani zai iya ba addinin musulunci yaya dangantaka shi ko yaya zai iya ya kawo natija akan aikin da aka sanya shi wasu Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya zai rubin haritha ya jagoranci wannan yakin yar an shirya runduna runduna tana bayan gari Allah wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cika yanzu kuma tilas a ɗan dakata abin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a daidai ta sahun musulmai sannan kuma a dawo kan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarni a kan shi shi da lokacin nan bayan an ida dukkan wa'ansu abubuwa na harkar siyasa aka ce to ga sabon rikici na waɗanda suka yi riddada daga cikin addinin musulunci yaya za a yi waccan runduna a warware a yaƙi gida saboda ba a yaƙi gida ba ba a ta yi a yaƙi dawo ba gida kuma yana buƙatar sojawa a bakarar shi wallahi gudun warware abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni ba aka ce to kana ta ga lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya Zaid bin Harisa ya kasance shine jagoran wannan runduna runduna ko ba karama ba kuma yaƙi ba na gida ba sahabbai sun yi ta sun yi ta cacce ku ce akan wannan wangaye shin abubakar baka hudda wannan yaron ba ka sanya irin su umar irin manya manyan sahabbai wanda suke as-sabiqun al-awwaluna abubakar ya ce manzon Allah yayi ni in warware babu wannan hira abubakar ya tattako da ya ɗauko a ƙafa zaidu bin harisa yana kan yana kan doke shi abubakar ya rike linzamin shi a matsayin shi na khalifa ka leƙa ka ga matsayin abubakar da matsayin zaidu bin harita ya raka shi habbakin gari ya ce ni ma ƙafata ta yi ƙura albarkacin wannan yakin da za a hutu in samu lada ya ce kuma ina neman alhurma ɗaya ya kai zaidu bin harisa ka bar mun umar yana cikin lista in wanda za ka hutu tare da su wanda za ka jagorance su a wannan yakin ka ina neman alhurma abinka ka bar mini me ka bar mini umar yarda allah shi tabbata a gare shi don mi don ya kasance mun waziri mai ba da shawara akan abin da ya shayi harkar lamuran musulmai zai domin harisa ya ce na ba ka dama a mirin wani an bar maka wata wannan shi kuma duk lokacin da aka ci wa da allah ya dora shi a gabanka to wajibi ne ka yi ne biyayya ko da da shi a ƙarƙashin ka yake cin abincin aka ci yanzu shi ne to wajibi ne ka yi mai biyayya ya ayyuha alladhina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul ulil amri minkum ya ku wanda kuka yi imani wajibin ku ne ku yi wa ubangijin ku biyayya ku yi wa manzon ku biyayya ku yi wa wanda ubangiji ya sanya ku su kasance su ne jagorori a kanku فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا wannan shine ƙarshen shakhsiya ta 40 insha Allah za mu shiga shakhsiya ta 41 shine Khalid bin Sa'id Khalid bin Sa'id awwal man kataba bismillahir rahmanir rahim farkon sahabin da ya fara rubuta bismillahir rahmanir rahim a gurguje ma yake cewa huwa Khalid bin Sa'id bin al-As bin Umayya bin Abd shams bin Abd Manaf ibn Qusay dan dangi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace as-sayyidul kabir jagora ne wanda yake babba Abu Sa'id al-Qurashi al-Umawi baban Abu Sa'id baban Sa'id ko baban Sa'id al-Qurashi al-Umawi kenan dangantakarsa tana kaiwa zuwa ga Banu Umayya ahadu sabi'in al-awwalin ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi rigaci ko suka yi gabaci a cikin wannan addinin namu na musulunci kullum idan muna bayani akan gabaci don sani yadda ubangiji yadda yake fifita wanda suka shiga cikin wannan addinin musulunci a farkon al'amari da wanda suka so wanda suka so baya la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fatahi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatal wa kullu wa'ada Allahu al-husna ubangiji yana nuna mana a cikin masu habban waɗanda suka shiga wannan addinin na musulunci kamun a yi fatahu makka baya yiwuwa ka hada darajar su a gun ubangiji da wanda suka shigo cikin wannan addini na musulunci bayan an yi fatahu makka shekara ta takwas daga hijira da garin makka zuwa madina wayancan an yi gwagwarmaya da su an yi abin da ya shayi harakar tauhidi tare da su aƙida da su aka tsayar da ita ko kuma da addinin ya zama to tubus sannan kuka shigo wannan addinin yace ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa'innan wanda suka yi gabaci sun yi ku daraja haka abinda suka ciye su a cikin addinin ya hina ku amma dai da kuɗin da su wa'adar Allahun masana Allah ya muku alkawari wanda yake kyakkyawan alkawari dukkan kuɗin gidan aljanna ne Allah ya datar da mu yake cewa ruya an ummi khalid bintu khalid an rawaito daga ummu khalid ya khalid take cewa kana abi khamisan fil islam babana shine mutum na biyar waɗanda suka musulunta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka me kauya a cikin wannan addinin namu na musulunci wa hajar ila ardi habasha kuma sa'a Khalid bin Sa'id ya hijira zuwa garin Habasha wa aqama biha bid'a ashara bid'a asharata sana ya zamuna a garin Habasha kusan shekara 13 zuwa shekara 19 daga hijira zuwa 19 wannan su ne shekarun da idan aka ce albidai shi ne daga uku zuwa tara to ga goma ga uku zuwa tara kenan zuwa wannan shekarun su ne shekarun da ya zamna a garin habasha shi sanya za ka ji idan ana labari na sabon manza Allah sallallahu alaihi wasallama za ka ji su waɗannan abu ne suke sabida mi sabida lokacin takura da ta yi takura suka yi hijira da garin makka zuwa habasha ƙarƙashin umarni na manza Allah sallallahu alaihi wasallama a can suka fake har zuwa lokacin da aka ba su labari aka ce ai hamza ya musulunta ai umar bin al-abin umar bin al-khattab shi ma ya musulunta ai mutane suna nan garin maka suna addinin su yadda suka ga dama da farko mutum goma sha suka yi hijira da garin maka zuwa madina wannan sha'in suka dawo da suka dawo ne suka tarar da musguna wadda ake yi duk da hamza da shi da umar bin al-khattab dukkan sun musulunta musguna wadda ta wuce abinda ta huce lissafi a lokacin nan kusan mutum saba'in suka ɗauka kuma suka koma hijira da garin maka zuwa zuwa garin habasha wannan ita ce hijira ta biyu da garin maka zuwa garin habasha a shi ne lokacin nan mutanen garin maka suka tura suka ce wa sarkin habasha na jashi ya ba su wa'innan mutanen ai wa'innan mutanen rebel ne a mero su kasashensu a mero su cikin danginsu lokacin nan ja'afar bin abi talib ya jagoranci tawaga ya zo ya yi wa najashi kalmomi wanda suke na addinin musulunci wanda karantarwa addini na musulunci ne najashi ya nutsu ya ce wallahi kun aminta har zuwa lokacin da kuka ga damar barin wannan ƙasa ta a lokacin nan shi khalid bin sa'id yana ɗaya daga cikin waɗannan mutanen da suka yi hijira da garin makka zuwa garin habasha ita wannan mai ba mu labari ɗiyar tashi ummu khalid take cewa wa wulittu ana biha ni kuma an ahiye ne ma a garin habasha ana cikin hijira aka ahiye wa anha qalat daga ita ummu khalid bintu khalid take cewa abi awwalu man kataba bismillahir rahmanir rahim babana shine farkon mutumin da ya rubuta bismillahir rahmanir rahim wa ruya anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an rawaito lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ista'malahu ala sana'a ya sanya shi ya kasance ma'aikacin shi a garin sana'a kenan walin shi a garin sana'a yace wa ana aba wa anna ababakarin amarahu ala ba'd al-jaysh bi ghazwati sham kuma abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya sanya shi ya kasance komandan runduna ko wa'ansu rundunoni daga cikin rundunoni ko wata runduna daga cikin rundunonin da suka yi yaki a garin sha a ga wannan shege nuna maka gabatin shi a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa kana radiyallahu anhu wasiman lalle yarda Allah shi tabbata a gare shi Khalid bin Sa'id mutum ne wanda yake da kyau alwasim idan aka ce wasima ana dangana shi zuwa ga namiji a harshen larabci mutum wanda yake da sifa wanda yake da sifa mai kyau ana ce mai alwasima in mace ce sai a ce mata jamila mai kyau kuma nan he malam ya kawo jamilan daɗi da kyan shi wanda idan ka ga namiji sakan jikin shi yanayin tsayuwar shi yanayin kazan shi ai wasimu ne kuma haka Allah ya ba shi kyan fuska ya ce kutila yau ajnadin an kashe shi ranar da aka yi yakin ajnadin ma'arakatu ajnadin ina tunanin mun taɓa bayani a kanta ita ce yakin da amrubin al'as yarda Allah shi tabbata a gare shi ya jagoranta yaƙi ne wanda aka yi shi a nan falastin tun da ajinadin tana nan tsakankanin ramallah wanda har yanzu gari ne yana nan da baitu jibrin yana nan tsakankanin wannan wurin a nan ajinadin yake wanda hirkal ya tattara rundunar shi duk da ba shi ya jagoranci yaƙin ba shi bai huto ba ya sanya ɗaya daga cikin manya-manyan kwamandodin shi shine ake kiran shi da alƙabƙala alƙabƙala shine babban jagoran runduna ta wadda hirkar wanda ya sanya kuma ya umarce su da nan su tattara a nan yarmouk duk da wani abu wanda ya wakana allah da ikon shi musulmai suka samu nasara a yaƙin shi hirkar yadda ya ɗora musu filan kadda musulmai su rigaye su sabkanin yarmouk yarmouk gari ne wanda garu ne a cikin shi amma ubangiji ya bayyana mana dukkan su matsorata ne la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i jidr kullun idan dai za su samu dama za su yaki tare da musulmai to za su yaki musulmai ne a bayan katanga ba za su yarda ba ayi hutu na hutu ba abin da ya wakana shine lokacin da hirkal da ya umarce su su hada a nan yarmu sai musulmai sai suka gabace su suka shiga gabansu babu damar su shiga nan yarmuk kina yanzu gaba da gaba za a yi shine a lokacin da suka yi kamfamayinsu da kwai tazarik ɗaya daga cikin 'yan uwa na oba na shi hirkal sai ya yi umarni ya ce a nemo mai balarabe daga cikin rundunar su aka nemo wani balarabe aka tura shi cikin runduna ta musulmai aka ce ya kyakke waya ya ɗauko mana labarin ya yanayin musulmai suke ya adadin su yake a lokacin nan da suka ta yi musulmai lokacin nan ina kyautar zaton sun kai dubu talatin wayanda suka huta wannan yakin yawa kana a lokacin nan wannan wanda aka tura ya ta yi ya bi baya ya ɗauko labari ya kawo ma tazari da ɗan uwa na hirkal labarin runduna ta musulmi yake cewa wallahi tallahi waɗannan mutanen rahobanan fillayi ya ce mutane ne wanda yadda ka san malaman coci idan suka shiga coci ba sa huta kurin bauta allah suke ya ce to in dare ya yi dukkan sallah suke kowanne ya nutsu kurum sallah suke ya ce kuma fursanin bin nahari ya ce mahaya doki ne da rana kurum tireni suke yi da ya kagan su kasan mazaje ne babu tsoro a tare da su yake cewa waɗannan mutanen ya ce wallahi tallahi da ya shugabansu za ta yi sata ya ce wallahi da sai sun yanke mata haru ya ce saboda tsayuwar adalci tsayan kanunsu yake cewa kuma wallahi da shugabansa zai yi zina ya ce wallahi sun tsayar mai da haddin allah yana so ya tabbatar masa an shimfiɗa adalci a cikin wannan runduna shi kuma dama jagoranci ba abin da yake bukata sama da adalci in dai za a yi adalci ko ba a ce ba Allah ɗaya ne ba to Allah zai sabkar da zai yalwata wa wannan mutanen ƙarƙashin jagorancin da ake yi musu wannan haka abin yawa kana har zuwa daren asabar dare wanda yake daren 27 na watan watan watan jimada watan safar tunda dare biyu kamun kamun watan jimada ula ya shiga shekara ta goma sha uku ƙarƙashin halifancin abubakar yarda allah shi tabbata a gare shi kuma ma'araka an yi ta kamun dare goma sha uku allah ya yi wa abubakar rasuwa rana asabar in kai lissahi zuwa lokacin da allah ya yi wa abubakar rasuwa dare goma sha uku kadai abubakar ya yi allah ya karɓar shi aka aka yi wannan yakin allah ya bai wa musulmai wannan nasara sun kashe kusan sama da dubu hamsin daga cikin runduna ta kahurai wanda suka zo wannan yakin kalkashin shi ma kuma kumandan yakin a kashe shi daga cikin manya-manyan sahabban manzo allah sallallahu alaihi wasallama su salma bin hisham bin mughira allah sun ya sun yi shahada sun samu mutuwar shahada haka hubbar bin al-aswad ya samu mutuwar shahada haka nu'aym bin abdullahi ya samu mutuwar shahada haka shi ma khalid bin sa'id ya samu mutuwar shahada da sauransu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka samu mutuwar shahada wa yurwa anna Khalid radiyallahu anhu istushhida an rawaito a wannan yakin ne ma'arakatu ashnadin Khalid yarda Allah shi tabbata a gare shi ya samu mutuwar shahada fa qala alladhi qatalahu ba'da an aslama wanda ya kashe shi bayan ya musulunta yake cewa man hadha rajul wai ina tambaya wane ne wannan mutumin khalid bin sa'id wanda na kashe shi lokacin da muka ta yakin bayan ya musulunta ya zo yake tambaya wai wannan mutumin wanda na kashe shi wanda ake kiran shi da khalid bin sa'id wane ne shi a cikin ku ina so ku bani labarin shi yake cewa wannan mutumin abin da yasa nake tambayar labarin shi yace fa inni ra'aytu nuran sati'an ila samai yace wallahi na ga wani haske mai wulkawa wanda lokacin da na kashe shi yayi sama haske wanda yake mai wulkawa bayan daukar ran shi sama yace to dalilin shi nake tambaya wane ne wannan mutumin Allah ya kara mai yarda a ga wannan yanda suka yi aiki suka samu wannan daraja mu ma da za mu yi aiki tabbas sai mu samu wannan daraja a wurin mutum wa qul i'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku yi aiki ku jajirce wurin aiwatar da ayyuka na gaske Allah yana gani manzon shi da muna raye da shi da yana gani wannan magana ce ake yi wa sahabban manzon Allah Allah na ganin manzon shi yana gani mummunai suna ganin abin da kuke aiwatarwa wa'annan kuma sun kasance muku shi da abun ubangijinku to a wannan lokacin kaga Allah na ganin abin da muke aiwatarwa ya san abin da yake cikin zukatan haka kuma mummunan da muke tare da su suna gani kuma za su kasance mana shaida a rayuwar mu ta yau da gobe kiyama Allah ya datar da mu wannan shine karshen karatu na shakhsiya ta 41 mu shiga a lokacin da mu kai sauran minti uku idan wa bihadha alqadri kifaya abin da makaranta daidai Allah ya ba mu dadan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana shi yan uwa da amana arziki da suke bara addu'a muna fatan ubangiji ya tabbatar musu da alkhairi ya sanya albarka a ciki ya biya musu dukkan bukatunsu ya sanya albarka a ciki da abin da rai take kyautata zato a gun ubangijinta abinda rai take so na alkhairi muna fatan muna tausali da wannan zama da muka yi ubangiji ya datar da mu da shi ya sanya albarka a ciki da abin da yake sharri ne ga rayuwarmu game da addininmu game da iyalinmu muna fatan ubangiji ya nisantar da mu da shi ya tabbatar mana da abin da yi shi alkhairi wannan yanayi da muke ciki muna fatan ubangiji ya lallafa mana ya yalwata mana amincin shi da arzikin shi a sama wannan ƙasa ya ba mu jagorori masu jin tsoron shi jagorori wanda za su mana adalci a rayuwarmu a jagorancin da ubangiji ya dora mu ya dora ya dora musu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته اللهم ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين اللهم ولا مانع منا قضينا الا شقينا وعافيتنا فيسر امورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واخرج بسيئات اعمالنا انك على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك kada mu manta gobe azumin azumin arafa wanda insha Allah wanda ya dauki azumin da roƙo ba Allah ya dace shi da ladan kanci wannan al'amari ne da ubangiji babu wani nasi wanda yake tabbatar da haka amma dai Allah ya aiki da zakatar rai in tana so Allah bai datar da ita ba to tabbas ubangiji yana iya ba ta ladan abin da take so wani ba shi da halin da zai iya tafiya amma dai ran shi na so wani yana da halin amma ne ba lafiya wani da halin amma ne kuma an da ya amfara shi wani duka wani ubangiji na iya kaddara wa bawa ya bashi ladar abin da wancan wanda ya tsaya a harfar ya samu kai ma a baka shi allah ya datar da mu da samun damar ibadodi nau'i'ika kala-kala a goban nan lokacin da muka azamci wannan yanki allah ya datar da mu da azamta kuma ya datar da mu da aiwatar da ayyuka na alkhairi kuma ya karɓa mukaddan manta da yawaita addu'o'i ga mu ga iyalanmu ga 'yan uwa da abokan arziki haka kuma da wannan ƙasa bida ubangiji yana karɓar yana karɓa addu'o'i a wannan gida ubangiji yana saukowa a yin wannan yin ne tilo kadai wannan ubangiji da ke saukowa saman duniya ya yi kirari ya yi kirari da nema duk mai wajen kolin addu'a ya bada ya baza kolin shi a karɓar ne yini ne wanda ubangiji yake karɓar kowace addu'a ba wani wanda ake haramtawa sai wanda ya haramtawa kanshi yi kokari mu zagi mu damtse mu yi ta'addawoyi mu yi tawaita ambaton ubangiji kuma mu tashi da azumi saboda azumin nan zai kankare maka zarafin shekara shi a ga wata bonus ce ba karama ba Allah ya datar da mu akwai maganganu na malamai da suke cewa duk da lokacin da ya kai Allah ya sanya mu dace سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك